بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan wa masu albarka ci gaba da karatun da muke a cikin wannan littafi riyadus salihin min kalamin sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in yau muna sha biyar ga watan jumada thani jumada ula hijira mazala sallallahu alaihi wasallama na da dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da tara ga watan sha biyu miladiya na da dubu biyu da ishirin da biyu sati da ya gabata mun fara karatu cikin wannan babi babu fadlil buka'i min khashyatillahi ta'ala wa shauqan ilai babi wanda yake bayani ko karantar da mu falala ta kuka domin tsoron Allah madaukaki sannan kuma da shauƙi gamuwa da Allah mutum iya ta karkashin ya ce ya ga ranar da zai gamu da Allah madaukaki idan ban manta ba mun tsaya akan hadisi na 457 za mu tashi akan malam faɗan malam da ya ce ƙalal mu'allif rahimahullah wa an ibrahim bin abdurrahman bin auf anna abdurrahman bin auf radiyallahu anhu utiya bi ta'amin malam ya ce an samu wannan hadisi daga ibrahim dan abdurrahman dan auf anna abdurrahman bin auf baban shi Abdurrahman dan Auf utiya bi ta'amin an zo mishi da abinci wa kana sa'iman alhali iya azumi kenan zai sha ruwa aka kawo mai kayan shan ruwa fa qala sai qutila mus'ab bin umair an kashe mus'ab dan umair radiyallahu anhu wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi wa huwa khairun minni kuma ya hini ya hini alkhairi ruba kaga tawadu'i da itirafi na sahabbai ya san Mus'ab dan Umar ya hini ya hishi alkhairi kuma bai ji kunyan fadan haka nan ba musamman ma ruwaya ce zai ya san abin da zai yadu a duniya har tashin kiyama falam yujad lahu falam yujad lahu ma yukaffanu fihi illa burdatun in gutiya بها رأسه بدت رجلاه وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه يتي bai a samu ba abin da za a mai likafani bayan an kashe shi sai kawai bargon shi guda ko kuma alburda rigar da ya zamanto tana da wannan hula-hula in guttiya biha ra'suhu badat rijla in an rihe kanshi da wannan alburda wannan riga babbar riga ko kuma bargo sai zamanto kawahuwan shi sun bayyana akan cewa tsananin likafanin bai isa ba ba doguwa alburda ba ce ba wa in guttiya biha rijla in kuma an rihe bangaren kawahuwan shi bada ra'suhu kanshi sai bayyana da haka nan sai da ganye suka gama suka karyo ganye aka dora akai mai aka rihe shi thumma busita lana min ad-dunya ma busita aw qala u'tina min ad-dunya ma u'tina sana Allah madaukaki shin huda mu duniya abinda aka shimfiɗa mu ta na arziki na jin daɗi kayan alatu da jin daɗi auƙala wannan kuma shakku ne daga rawi ko kuma cayi o otina minar duniya ma o otina an ba mu daga duniya abinda aka ba mu na arzikin duniya kada khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana ce tabbat mun ji tsoron cewa kyawawan ayyukanmu ne ladanmu ne na lahira Allah ya gaugauta mana shi a nan duniya tabbat kuma akwai hadari zama to abinda mutum zai samu na lada lahira Allah ya ba shi a nan duniya kawai lahira ya yi asara wacce ita ce babba asara thumma ja'ala yabki hatta tarka ta'am Draman da Auf yayi kuka har sai da ya bar abincin wannan bai ci ba saboda tunanin tsoron ka a ce wannan arziki da Allah ya ba su duniya da Allah ya shinhuda musu rabon su ne na lahira aka ba su a nan duniya Rahul Bukhari kuma Imam Bukhari ya fitar da wannan kenan ɗaya na biyu duk mutumin da zai tuna wani sakaci da ya yi ko kuma wani tsoron Allah wanda iya tsoron gobe kiyama Allah ya kama shi da laifi ya zub da hawaye to tabbata wannan na daga cikin alama ta imani mutum mai imani ne in ba haka ba in ba imani mutum ke da shi ba abin da ya dame shi barantana ya tana Allah har ya kuka saboda tsoron abin da zai gamu da shi wa nabi umamata suddi bin ajlan al-bahili an samu hadisi daga abi umama suddi dan ajlan al-bahili radiyallahu anhu wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi ani nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi wanda tsirayen Allah da muncin su kara tabbata a gare shi college laysa shay'un ahabba ila Allah ta'ala min qatratain babu wani abu wanda ya yi soyuwa ya zuwa ga Allah maɗaukaki kamar ɗashi guda biyu ɗaso guda biyu wa asiratai ne da gurabe guda biyu ƙatratu dumu'in min khashiyatillah da san hawaye dalilin tsoron Allah maɗaukaki wannan Allah maɗaukaki na san shi bawa ya zub da hawaye saboda tsoron Allah wa qatratu damin tuhraqu fi sabilillahi ta'ala kuma da dashin jini da zai zuba wanda za a zubda shi saboda daukakar da addinin Allah madaukaki qala wa amma al-asratani game da gurabe guda biyu fa atharun fi sabilillah ta'ala gurbi na rauni da aka samu saboda yaki daukakar da tafarkin Allah madaukaki suka ce da mashi ko da takobi ko da wuka ko abin da ya kama da haka wanda ya yi tasiri a cikin mutum to wannan haka Allah maɗaukaki na son wannan wa atharun fi faridatin min fara'idillahi ta'ala kuma da wani gurbi na farilla daga cikin farlolin Allah maɗaukaki sallan ma sallah ga wata alama ta kanta tare da kai saboda sallah kuma ka yi ta don Allah ba don a gani ba wannan abu Allah na san shi rahu turmidi imamu turmidi fitar da wannan hadisi wa kala hassan hadisun hassan hadisi ne mai kyau kuma hadisi ne wanda imam al-albani rahimahullah ya kyautatar da shi a cikin sahih targhib kalkashin hadisi na dubu da 426 قال المؤلف رحمه الله وفي الباب أحاديث كثيرة منها cikin wannan babi akwai hadisai masu ɗimbin yawa na daga cikin wannan hadisi hadisin irbad bin sariya hadisin irbad dan sariya radiyallahu anhu wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi qala irbad bin sariya yace radiyallahu anhu wa azana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama mu'izatan wajilat minha alqulub wa zarafat minha aluyub manzo sallallahu alaihi wasallama ya mana wa'azi wa'azin da zukata suka gilgizu idanuwa suka zubda hawaye qala wa qad sabaqa fi babin nahi anil bid'a wannan hadisi ya gabata a cikin babi na bid'a shine inda yake cewa zarfat minha al'uyub ka'annaha mu'izatun muwaddi' kai ka ce wa'azi ne na mai bankwana suka ce fa'ausi da ya rasulallah manzala sallallahu alaihi wasallama kamun kamun wasiya qala usikum bi taqwallahi azza wa jalla wa sab'i wa ta'a wa in ta'ammara alaikum 'abdun wata ruwaya habashi فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا شين عضوا عليها بالنواجذ نعم تو wannan hadisi shine dalilin da wa'azin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu shi sa sahabbai suka zubda hawaye na abin da zai zo gaba na rikicewa al'amura kuma idan wannan zamani ya zo ba abin da za su yi sai su yi riko da suna mazala su yi riko da littafin Allah da suna mazala sallallahu alaihi wasallam kuma su yi wa shugabanni biyayya a cikin abin da ba saban Allah madaukaki bane ba wannan shugaba ko da baki ne duba ka a lokacin da ba a tamanin a ce baki ya mallaki balarabe a wannan lokaci to amma ko da haka nan ya afku da ƙarhin makami ya zama shine shugaba to kuma biyayya in dai ba saban Allah madaukaki bane قال المؤلف رحمه الله باب فضل الزهد في الدنيا والحث على على التقلل منها وفضل الفقر babi wanda yake bayanin game da zuhud zuhud gujewar jin dadin duniya kuma na daukar ma'ana gujewar haram nan amma ana nihin banda haramkin gujewar da jin dadin duniya wanda ya wuce gona da iri wal hathu ala taqallul minha kuma da zazahawa da ƙara ƙarfin gwiwa game da kan mutun ya rungumi duniya gara gara gara ya kasance dai kada han kada han wal fatwa fadl al faqr kuma babi wanda yake karantar da mu falala ta talauci duk da cewa talauci baya da dadi abu ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi tsarin shi to amma kuma iya da falala da haka nam qala Allah ta'ala Allah madaukaki na cewa innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i faqtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulu an-nas wal an'am hatta idha akhadhatha hatta idha akhadhat al-ard zukhrafaha wa zayyanat وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها, أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون الله مدوككينا تيوا إنما مثل الحياة الدنيا كوي كتم ترى والدنيا كما إن أنزلناه من السماء kwatamcin shi kwatamcinta kwatamcin ruwa da muka sabkar da shi daga sama fahtalata bihi nabatul abd dalilin shi tsirrai na ƙasa suka binciko suka hutu mimma ya'kulu nas na abinda mutane suke ci wanda suka shibka da ayan itace wal an'amu da dabbobi hatta idza akhadhat al ardu zukhrafaha asai da lokacin da ƙasa ta dauki ƙawarta yabanya ta tashi duk inda ka hanga tsanwa ne baka ganin ƙasa a hili ta yi ƙawa wa zayyanat hakanan ta wa wa zayyanat ko hakanan ta ɗauki ƙawa wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha kuma wa'anda suke kanta mutanen wannan wuri suka tabbata na zanna nan tabbatawa da sun tabbata kawai suna da ikon girbarta amfani ya samu za a je a girbo a girbe ataha amruna sai umarninmu ya zo mata lailan da dare au naharan ko cikin yini na a halakar da ita faj'alnaha hasida sai muka sanya ta girbabba Allah muka aiko iska wanda ya tumbuke komai ya zubda shi ko kuma muka aiko kankara ta zubda ta kalkashe abu kai ka ce ba aiko mi ba ka allam tagna bil ams kai ka ce ba ta taba kasancewa ba a jiya kazalika nufassilu al ayat hakanan ne muke yin bayanin ayoyi liqaumin yatafakkarun ga mutanen da suke tuntuni haka yanda Allah madaukaki rayuwar yayi da waccan gona to haka rayuwar duniya take وقال تعالى ألا مدوككين توا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا ألا مدوككين توا واضرب لهم مثلا منذ صلى الله عليه وسلم كبقى مس مثالي مثل مثل الحياة الدنيا kwatancin rayuwar duniya kama in anzalnahu minas sama kamar ruwa ne wanda muka sabkar da shi daga sama faqtalata bihi nabatul ard ya cuɗanya da shi tsirrai na ƙasa fa asbaha hashiman bayan ya zama ya huto yayi tsanwa ya girma fa asbaha hashiman aka wayi gari iya busasshe tazruhu riyah iska na ɗaukar shi da kada shi inda yaso wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira kuma Allah mai iko ne a bisa dukkan abin da yake duba kaga yan uwa yanda Allah madaukake yake kamantar mu ma yake kamantar da rayuwar duniya kuma duk mai hankali in ya duba zai ga abin nan haka nan ne yau zaka ji ana cewa babu babu kowa sai kai kai ne kai kai ake ji sai kaga a waye gari mutum ba kowa bane hatta zancen shi ma labarin shi ba sai amince kuma ba a je ko ina ba Allah madaukaki na cewa almalu dukiya wal banuna da 'ya'ya zinatul hayatid dunya kawace ta rayuwar duniya wal baqiyatu salihat baqiyatu salihat wanzazzun kyawawan ayyuka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar khairun inda rabbika shine mafi alkhairi wajen ubangijinka sawaban bangaren lada wa khairun amala kuma shine abin mafi alkhairin abin da mutum zai guri da shi ba duniya kawai in kana da babban guri to kai guri na lahira amma duniya abu ne wanda zai gushe qala ta'ala Allah madaukaki na cewa i'lamu annama alhayatud dunya la'ibun wa lahu وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون خطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ألا مدوككي كتوا اعلموا كسني أنما الحياة الدنيا رايو الدنيا la'ibun wasanni ne wa lahun lahu ne lahu shi duk abin da za ka yi wanda ba zai zuma da amfani ba na magana ne ko na aiki wa zinatun qawaci wa tafakurun alfakhari ne bainakum tsakanin wa takathurun fil amwali wal aulad da yawaitawa a cikin dukiyoyi da 'ya'ya ga masal ghaif kwatamcin gilgije ne a ajabal kufara wanda ya ma ya sanya manoma suka ji mamaki a jabal kufara na batu wanda tsirran shi dalilin wannan ruwa tsirrai suka sanya tsirran wannan ya sanya manoma suna jin mamaki suna al'ajabi fatarahu musfarran sai a waye gari ka ganshi iya masara masara ya kasance ya bushe ya dau launi masara thumma yakunu hutama sannan kuma ya kasance ya riddige ya lalace wa fil akhirati azabun shadid kuma sannan gobe kiyama akwai azaba mai tsanani ga wanda ya fandarewa Allah madaukaki a rayuwar shi ta duniya wa maghfiratun kuma akwai gafara wa ridwan akwai yarda min Allah daga Allah ga wa'anda suka zamanto sun bautawa Allah madaukaki a nan duniya wa mal hayatud dunya rayuwar duniya dai bata kasance ba illa mata'ul ghurur sai kawai dan abu na jin dadi ne kuma mai rudarwa ne wanda zaka ji dadi kuma ya rude ka wa qala ta'ala Allah madaukaki na cewa zuyyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir al-muqattarati min adh-dhahabi wal fidda wal khayl al-musawwamati wal an'ami wal harth ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المعاد الله مدوككينا cewa زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والعنعام والحرث an ƙawata wa mutane shawar mata da ‘ya'ya da dukiya taskararra wadda za a yi tanadinta a tarata na zinariya da azurfa da dawaki wanda suka zamanto ana sakinsu suna kiwo da kansu suna burgima da dabbobi na ni'ima wal'an'am shanu da awaki da sauransu walhars kuma da noma zalika dukkan wannan mata'ul hayatid dunya jin dadin rayuwar duniya ne wallahu indahu husnul ma'ab kuma wajen Allah ne yake da kyakkyawan makoma wa qala ta'ala Allah madaukaki na cewa ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq ya ku mutane ku sani wa alƙawarin Allah gaskiya ne Allah baya saba alƙawari inna Allah la yukhliful mi'ad Allah bai ya saba alkawari wala taghurrannakumul hayatud dunya idan haka nan ne to kawwa rayuwar duniya ta rude ku wala yaghurrannakum billahi algharur kuma kadda mai rukuwa shine iblisi ya rude ku game da Allah madaukaki ku bandare ku fandarewa Allah ku ki bautawa Allah madaukaki a nan duniya gobe kiyama kuma ya barranta da ku yace a ba ni ba ku kawai na umarce ku ne kun bi وقال تعالى الله مدوكاكي كيتوا الهاكم التكاثر yawan tattar dukiya neman a tara dukiya ya shagaltar da ku game da biyayya ga Allah game da yiwa Allah madaukaki da'a da manzon shi sallallahu alaihi wasallam hatta zurtumul maqabir har sai da kuka je makabarta aka binne ku kuka mutu aka binne ku kalla sawfa ta'lamun kalla al'amarin ba haka ba ne ba, saufa ta'alamun da sannu za ku sani, sun kalla saufa ta'alamun, al'amarin ba haka ba ne ba, da sannu za ku sani cewa kun fifitar da abin da ya ku banza a kan abin da ya yi amfani. Kalla ba haka ba ne ba, lauta alamun da dai kun san ilmal yaƙin, ilimi na yaƙin latarwun aljahim, to tabbata da kun ga wutar jahannama. وقال تعالى الله مدوكاكي نا cewa wama hadhihi alhayatud dunya illa lahu wa la'ib wannan rayuwar duniya bata kasance ba sai kawai lahu lahu ne wa la'ib da wasanni wa inna daral akhirata kuma cewa gidan lahira lahiyal hayawan wallahi shine tabbataccen rayuwa ita ce rayuwa rayuwa ta dindindin wanda babu mutuwa babu su laukanu ya alamun da dai mutane sun sani wal'ayatu fil babi kathiratun mashhura ayoyi a cikin wannan babi suna da yawa kuma shahararru amala hadithu game da hadisai fa aktharu min an tuhsa ta hi karhin a kididdige ta fa nunabbihi bi tarafin minha mu fadakas da wani yanki daga gare ta alama sawa alama suwa saba kuma bayan abin da ba su ba قال عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه an samu wani hadisi daga Amr bin Auf mutumin Madina wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ba'atha Aba Ubaida bin al-Jarrah radiyallahu anhu ila al-Khaybar ila البحرين ياتي بجزيتها yace lalle manzon Allah wanda tsirayen Allah da aminci su kara tabbata gare shi ya aika Aba Ubaida dan Jarrah ya zuwa Bahrain ya ati bi jizyatiha domin ya zo da jizyarta fa qadima bi malin min al min al Bahrain manzon sallallahu alaihi wasallama ya zo da dukiya Abu Ubaida ya zo da dukiya daga Bahrain fa sami'atil ansaru bi qudumi abi ubaida mutanen madina sai suka ji labarin zuwa abu ubaida fa wafadu salatul fajr sai suka yi gauga suka halarci sallar fajr al-fajr ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin su ƙara tabbata gare shi falamma salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sarafa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare musalla sai ta hi gida ya tashi sallallahu alaihi wasallam zai ta hi gida fa ta'arradu lahu sai suka tare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fatabassama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahum manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin tsara tabbata gare shi sai mulmushin dariya lokacin da ya gansu domin ya san abin da ya kawo su thumma qala sannan yace azunnukum sami'tum anna aba ubaida qadima bi shay'in min al-bahrain ina tamanin ku kun ji labarin cewa abu ubaida ya zo da wani abu daga bahrain fa qalu ajal ya rasulullah suka ce tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne فقال أبشروا البشرون وأملوا كما كيفاتا ما يسركم أبن ذي داد دامك ري فوالله ما الفقر أخشى عليكم زال صلى الله عليه وسلم يتي إنا رنسوا دا الله با تلوتي نكي مكو صروبا ولكن أخشى أن تبسط لكم الدنيا أن تبسط الدنيا عليكم أبن دا نكي صرو أشنه دامك دنيا أباكو أرزكي ييلوا kama busitat ala man kana qablakum kama yanda aka shinhudata abusa al'ummomin da suke gabanin fatanafasuha kuyi gogormaya akan wannan dukiyoyi kama tanafasuha kama yanda suka yi gogormaya akan dukiya haka ta kashe kashe ana zubda jini fatuhlikakum idan kuka yi haka nan sai ta halakar da ku kama ahlakathum kama yanda ta halakar da su dan wa mu duba mu ga yanda a wannan lokaci mutane ba yaro ba babba ba mace ba namiji gwagwarmaya da ake a neman duniya da yanda ake neman duniya ana jajircewa wallahi da a kashi ɗari yanda mutum yake neman duniya ya kasa kashi tamanin ma ya ba lahira to da da duniya ta zan da sauki amma sai ka ga al'amarin ba haka bane mutane sun yi ba neman duniya gaskiya da kokari game da neman lahira وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان سمونا حديث daga Abu Sa'id al-Khudri wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kale jalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala minbar manzo Allah wanda tsira Allah da amincin su kara tabbata gare shi ya zamna akan minbari wa jalasna hawlahu mu kuma sai muka zamna a gehen shi fa qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce inna mimma akhafu alaikum tabbat na daga cikin abin da nake muku tsoro akan shi min ba'di bayan mutuwata ma yuftahu alaikum min zahratid dunya abinda za a muku a bude muku na kalkali na duniya wa zinataha da kawata muttafaqun alai wannan hadisi mal bukhari da muslim suka fitar da shi kuma a cikin duniya kasashen musulmi sun yi kowane kasashe arziki Allah ya shimhuda musu arziki وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل أن سمونا حديث دقى أبو سعيد الخدري وان دير دعلا تقار تبتا قريش يتي للي مزا الله وان سيرا يان الله داموچين سقار تبتا قريش قال يتي إن الدنيا حلوة حضرة خضرة دنيا أبو تيمي دادي كوريا صواتي وإن الله تعالى مستخلفكم فيها kuma Allah madaukaki ya maye ku ne a cikinta fa yanzur kaifa ta'malun Allah zai duba ya kalla ya ne menene za ku yi aiki me za ku aikata fattaqud dunya ku ji tsoron duniya wattaqun nisa kuma ku ji tsoron mata rawahu muslim wai ba mata ba kanka da kaga mace ka tsere ta zabga da gudu a'a ana nihin ku ji tsoron kaidi na fitinan mata ku ji tsoron fitinan mata rawahu muslim imam muslim fitar da wannan hadisi wa an anas radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga anas dan malik wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala yace lalle annabi wanda tsirayen Allah da aminci su kara tabbata a gare shi yace Allahumma la aisha illa aishul akhirah ya Allah babu wata rayuwa tabbatatta ta jin daɗi sai rayuwa ta lahira a cikin aljanna wannan ya faɗe shi ne lokacin da ana gina masallaci lokacin da aka yi hijira an zo ana gina masallaci na kuba mazala sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan musabe suna Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah babu wata rayuwa mai jin dadi ta dadi ta dawwamamma sai rayuwar lahira a cikin aljanna wa anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an samu wani hadisi daga Anas da Malik wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kala yace an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah wanda tsirayen Allah da muncin su kara tabbata gare shi kala yace yatba'u al-mayyita thalathatun abubuwa guda uku suna bin mamaci zuwa binne shi zuwa makabarta ahluhu iyalan shi wa maluhu da dukiyar shi wa amaluhu da aikin shi wa'annan duka uku na ana tamanin in sun tahi ba za su dawo ba ba za su komo ba ko yallar dai nashi ne tare suke ko da lokaci dukiya ma haka tashi ce haka bayi kuma aikin shi aikin shi ne to amma biyu za su dawo fayar ji usnani abubuwa guda biyu sai su dawo su bar shi da shi sai abu ɗaya wa yabqa wahid abu ɗaya zai wanzu tare da shi shine abokin zaman shi inna alkhairi ne inna sharri yarji'u ahluhu iyallan shi za su dawo ba wanda zai ce matar shi ta ce abin ne da ni ko dan shi ce a gama da ni abin ne ko bal ma la'alla za ka iya gaugawa a komo gida wa maluhu haka bayan shi da duke shi in mota ce da motar shi aka kai a maido ta ba za a ce ba a ajiye ta a can kayi na arna aka binne wani arne da ke sabon mota da ya sayi aka binne shi ciki aka yi gina aka yi kabari aka binne aka sa sawun aka sa music na'am da kayan mutum da zaran ya mutu da musulmi ne ba abinda za a bari na dukiya za a taho da ita abu ɗaya ne zai tsaya tare da shi wa yabka amalu aikin shi zai wanzu tare da shi tafakun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi ina ga muna iya tsayawa akan wannan hadisi abinda muka wadi daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نعم خضرة خضرة قلوة ميدادي خضرة مصوة كوريات كنا أبتشي ودتك يدعوك إدو